أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau laraba sha biyar ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai yau halka ta farko kuma halka ce ta bulugul marami malam ya ce wa an umara radiyallahu ta'ala anu anan nabi sallallahu alaihi wa sallama kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam kawai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laisa ala man khalfal imama sahun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake bayan limami yana bin limami sallah ta jam'i to babu rafkanuwa a kansa duk kuskuren da yayi limami ya dauke to wannan limamin fa ya zaman to fa ya san kaidojin sallah an gani ko kar ka je ka ɗauko wanda bai san ƙa'idojin sallah ba ka sa shi a ciki kamar ni sai a yi ta eh alamza to ai ka ga na ce kamar wani sai ya zama damuwa to kamar ni kaga ka zo ka ji ni sallah sai eh to almuhim dai abin da ake so wanda zai jagorance ka wurin Allah ya zamanto masanin sallah ne an gani ko to idan aka yi sallah akan wannan a bayan irin wannan limamin sai kai da kake bin limamin sallah sai kai kuskure sai ka an ce Allahu Akbar sai ka rude na zama ne ko na miƙewa ne kai sai ka miƙe sai ka duk masallacin kowa na zaune aka ce ka dawo ka zauna to wannan dawo wanda kai ka zauna ai kai ku kai kai kai kari a wurin to wannan karin da kai aka ce liman ya dauke maka an gane ko fa in sa hal imamu amma idan limami yayi kuskure shi kuma falai kuskuren yana kan limamin wa alaman karfahu haka nan kuskuren yana kan wanda suka bi limamin idan limamin ku ya tashi irin wannan tashin zama ne na ƙarshe zaman tayya yana dagowa daga sujja sai ya miƙe kuce subhanallah ya dawo ya zauna yayi tahiyan to aka ce duk wannan kuskuren da ya shafe ku dukkan ku gaba ɗaya sai kun yi sujjada ba'diyan saboda yayi kari a wurin amma an kai ma mu ne kai kamar yadda muka faɗa a baya liman ya ɗauke maka. An gana wannan? Wa an taubana, radiyallahu ta'ala anhu, an nabi sallallahu alaihi wasallama ƙala yake cewa, banda zuwa da tuko? A, mazala sallallahu alaihi wasallama ƙala yake cewa, li kulli sahwin sajidatani ba'da ma yusallimu. Kowane irin rabkannuwa ba a gane ba, kowane irin kuskure aka yi shi a cikin sallah, to ana masa sujjada ne guda biyu. bayan sallama ba a gane ba idan kai ragi za ka yi bayan sallama ne idan kai ƙari ma za ka yi bayan sallama ne to malamai sai suka ce wannan wannan farko-farkon musulunci ke kafin a zo a bambance in ka yi ƙari ba'adi in ka yi ragi kabli kamar yadda malaman fikihu suka fahimta a irin wannan mazhaban ne idan mutum yana karanta fikihu na ahalari da kyau babin ƙarshe za ga ya kawo wannan matsalan wanda ya ƙari ya ce zai yi ba'adi wanda ya rage ya ce zai yi ba'adi za ga ya kawo wannan an gani ko to almuhim sannan har ila yau idan kabli ta kama ka sai baka samu dama ka yi sujada kabli ba sai bayan da ka yi sallama sai ka tuna ai ma kama ya rage to aka ce nan da nan ka mai da wannan ragin ya koma ba'adi wannan kabul din ta koma ba'adi an gane wannan za mu je gaba wallahu ta'ala alam Allah shine mafi sani wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu kale yake cewa sajadna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koko mun yi sujjada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi atina mana ya ce a cikin sallah kenan fi idan sama'un shakkat a wannan sura da Allah ke cewa idan sama ta kyakkece an gani ko to a cikin suran akwai sujada an gani ko to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan suran sai yayi sujada to tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada kowa zai ke an gani ko sannan har ila yau yace da manzon Allah sallallahu alaihi mun yi sujada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta iqra bismi rabbikal ladhi khalaq inda ake cewa kalla la tutihu wasjud waqtarib manzon Allah ya sujada shi dukan mu ma sabon manzon Allah muka yi sujada kar ka manta babun yana karantar da mu ne sujada tarafkannuwa da kuma wani sujada tarafkannuwan akwai sujada ba tarafkannuwa bane ai sujada ce ta jin daɗi an gani ko kamar misali yanzu kana zaune yadda muke zaunen nan haka kawai sai mai gidanka ya kirawo ka ce kana ina ne ci gaganin nan a nan masallaci wurin makaranta wani passport ya ce yi sauri ka duba account ɗinka na turo maka miliyan ɗari hudu hamsin kaga wanda ya san darajar su kaɗin na wani a wannan kuɗin da aka tura ɗari hudu da hamsin da biya maka kujerar maka da ba ka miliyan ɗari hudu hamsin wani ya guda daɗi to wannan kuɗin da ka ji su kawai duka ɗaya ma la ilaha illallah daɗi ya yawa kawai aka ce ka faɗi kai sujada kaga wannan sujadan ta daɗi ne ba ta wahala ba ka gani ko sujada ce kuma ta daɗi ba ta sallah ba to haka ne kaga daɗi ya ji ai ta wahala ce ka taba ganin dan kwallon da aka ci su yayi su jidan ina yan kwallon suke ne to ka gani ko ka taba ganin a cikin din mutum eh a ci su kuma yayi su jidan to amma in su ne suka ci ko shi ya buga ta shiga ragan ko wani sa ne ya buga za ka ga ya tafi yana ihu ya sa goshin a kasa shikenan wannan ita ake kira sujudu shukri sujada ta godiya ta jin daɗi to wannan sujada ce ta tilawa an gani ko sujada akwai wanda ga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta faɗa yana cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wata sujada na kar ya karanto ayan Qur'ani ina kiro san wanda zuwa cikin suratul najmi ne an gani ko wanda zuwa cikin suratul najmi kowa da ke wurin yayi sujada amma shi man da shi ko da yake an ce lokacin bai musulunta ba saboda haka wayanda ma suke kafirai na wurin sai da suka yi sujada ba shi bane Allah subhanahu wataala ke fara a fara'aitum lata wal uzza wa manata salisul ukra ko tilka idan qismatun diza ko ba haka ba to a ƙarshen suran sai kowa da kowa ya sujada da musulman da ke wurin da wayanda ba musulmai ba amma shi kadai bai sujada ba bayan ya musulunta wannan abin sai ya tsaya mai a rai sai ya ce wai yanzu a ce duk waɗanda suke wuri kowa ya yi sujadan ba su ma musuluntan ba ni kaɗai ban yi ba to sai ya wajabta ma kansa ko wucewa ya zo yi sai ya ji ka kana karanta ayan sujada sai ya faɗi ya yi sujada an gani ko daga nan ne kuma 'yan shi'a suka ɗauka ko kai ne kake karantawa ko ba kai bane kake karantawa in ka karanta ayan sujada suka ce kai sujada kawai to shine wani mutum mutanen mu kasan yanta addani wani yaje wani mutanen mu daga cikin mutanen mu yaje Iran yayi aika aika malam ya daukar musu kaya aka biyo shi a guje kawai ya waiga kawai sai ya karanto ayan sujada duk su suka sa goshin su a kasa sai ƙara farfalewa ka gani ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana za mu ci gaba wa ali ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma kala yake cewa sad akwai wata sura da ake ce mata sad suratul daud a kira'an warshu laysat min azaim sujud ba ta daga wurin da ake yi wa sujjada ko ko ba ta cikin manya manyan wuraren da ake yi wa sujjada ba yi magana ba wa karraraki an wa annabi dauda fa gafarna lahu zalika ko ya dawo da inna ja'alna khalifatan fil ardi fa hukum bainan nas ko inna hadha ka farkon ayan inna hadha aki lahu tis'un wa tis'un yatan wa layna ajun waida فقال أكفلنيها وأزل في لك قال لقد ظلمك في سؤال نعتك إلى نعتي وإن, من وإن كثيرا من القرى طائل يبكي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وظن داود أن ما فتناه أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ko to aka ce wannan wurin baya daga cikin azaimus sujudi baya daga cikin manya-manyan wurare da ake yi wa sujjada to amma in kayi Allah ya bada lada an gane wannan ko wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasjudu biya yace amma kaga duk da baya cikin azaimus sujudi to ni da idanuwa na na ga manzon Allah yana yin sujjada a wurin to ai dama magana ya kare in dai har annabi yayi to shikenan ba ruwanka da wanda ya zo latti ko baka lura ba in dai annabi yayi to ba ruwanka da wanda ya zo latti kawai kai kai kawai a a Allah ta rikime yanku Allah ya ta rikime yanku to mu je an gani ko to tun da annabi yayi kai ba ruwanka kawai ko ba lura ba kawai kai ma kai sujada sallallahu alaihi wasallam wa anu radiyallahu ta'ala anhu yace har ila yau an karbo daga Abdullahi dan Abbas dan Allah ya kara tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sajada bin najm mazala sallallahu alaihi wasallama yayi sujada da yazo karshen suratul najm an gani ko wasu daga cikin malamai da yawa ba sa yin sujada a karshen najmin nan an gani ko wasu na ganin ita ma ba ta daga cikin azaim da ake yi wa sujada an gane wannan ko Allah ya fi mana وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال يكي توا قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجمة yake ni dinnan da ake kira na da suna Zaid dan Sabit na karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suratul najmi falam yasjud fiha amma manzon Allah bai sujjadan ba a ƙarshen suran kaga hujjan wayancan malaman kenan ko yanzu na gama faɗa cewa wasu daga cikin malamai ba su ganin yin sujjada a wannan ƙarshen sura na suratul najm wa najm idha hawa karshen ta akwai sujada to wasu malamai ba sa yi ni ma dai ba na yi so ina tare da wayannan fahimtar nan su an gane wannan kuma wannan ba hujja bane ka ce dan ni ba na yi kai ma wai ba za ka yi ba ya danganci kowa fahimtarsa da abin da Allah ta mu karasa tukunna mutafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito shi ina ganin kuma zamu zauna zamu tsaya nan wurin ko tunda masu gari sun ce a tsaya a o to ya karbo ne daga wurin tinubu dan na ga yau shigan tinubun ne ba kaya kaya ya sauka kenan la ilaha illallah la ilaha illallah kaji batu haka muke so mu wai to ba ta mun koma ba ko to zamu tsaya nan zamu je to bismillah baba
da kake ba ka sujjada da su a Qur'ani ko da yake ka gani a cikin Qur'anin ba ba sa sujjada a yanzu ba
akwai sujjada mana ba yanzu muka karanto yanzu muka karanto hadisai guda biyu hadisi na farko ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sujjada a wurin hadisi na biyu shine hadisin Zaid bin Thabit yace ni na karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan surar har ta amma manzon Allah bai sujadan ba sai na faɗa ce malamai sun kasu zuwa gida biyu wasu da yawa daga cikin malamai ba sa yin wannan sujadan sai nace ni ma ba na yin sujadan na wannan sura tilla manzon Allah ya an zo da ruwaya biyu wata rana ya yi wata rana bai yi ba su wayancan malaman abin da yasa suka ce su ba su yi sujada ba a wurin shine dan kallafi yakin suran an ce a fara'aitumul lata wal uzza wa manata talisal ukra tilka idan kismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa zanna har zuwa karshen suran a wannan suran ne naji wani malami a nan garin Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa shi ma yayi wannan kuskuren ya faɗa cewa shedan ya wurga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu ayoyi to wannan kuskure ne an gane wannan wannan kuskure ne a'a shedan da ya wurga wannan a kunnuwan waɗanda suke wurin amma ba cikin magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mene hujjoji na alkur'ani da ke tabbatar maka cewa shedan ba zai iya mudakala ya iya wurga wani abu a cikin ayoyi na alkur'ani ba ko cikin wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawan gaske ko menene Allah subhanahu wataala yake faɗa la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid ma yuqalu laka illa ma qad qila ar-rusul min qabl wa innaka latulqa al-qur'ana min ladun hakimin hamid ko nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika ko fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana ko wayannan ayoyin duka suna nuna maka cewa Qur'ani kiyayeye ne to a wannan ayi a wannan suran da kaga malamai an kasu zuwa gida biyu a ita ne suke cewa wai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisata al ukra a daidai wannan wurin da ya ce wa manata salisata al ukra wai sai shaidan ya wulgo wayannan ayoyin tilka garaniqul ula wa inna shafa'atuhum la turtaja kai ba zai yiwa kaga anan wurin ka kallo farkon ayoyin nan Allah ya ce afaratum lata wal uzza shin ba ku ganin wannan gunkin da ake kiransa suna lata da kuma uzza da kuma na ukun su da ake kiransa suna manata to a wurin wai sai shedan ya wurga wannan a cikin wai wahayi na annabi Muhammad ba wai tilka garaje ku kula waɗannan su ne manya-manyan allorin da ake neman bukata wurinsu hankali zai ɗauka hankali ba zai ɗauka ba to da aka je ƙarshen suran kaga tilka garaje ku wa inna shabatu da turta ko a afratum la umar tilka tilka idan kismatun diza ko tilka idan kismatun diza sai aka ci gaba wai da aka zo ƙarshen ayan ƙarshen suran gaba ɗaya sai kowa da kowa ya yi sujada hajja su kafiran wai tilla yanzu a wannan suran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yabi gumakansu ya ce ma gumakan suna da girma har ma ana neman ceto a wurinsu to sakamakon cewa wannan abun controversial abu ne cewa wayannan kafiran su ma sun ce wai an yabi gumakansu ne yasa suka yi sujada sai wasu malamai suke ganin kai ba za a yi sujada cikin a wuri irin wannan ba an gane wannan ba za a yi ba kar ya zamanto tarayya cikin wannan rudanin an gane wannan ko sannan ba su tattauna wannan matsalar ba amma tana wuri ne na karatu kawai ba mu tattauna ta mutane za su fahimta ko da nan gaba ka ji wani da irin wannan fahimtan in kana daman da zaka iya gyara masa ka gyara masa in ba za ka iya ba zai zama wani rikita rikita kai shiru shi ma malamin da na ji ya faɗa wannan a nan garin na fahimce shi sosai in na ce zan masa magana za mu iya samun saɓani sai na kyale shi kawai sai na kyale shi saboda ku fahimce na yadda ake rayuwa ba komai bane za ka iya tinkara kawai kai tsaye sai ya zama maka rigima tsakaninka da wannan malamin da wancan an gane wannan na ina wurin ya faɗa wannan abin amma sai na yi shiru kawai haka idan ka tafi akan cewa shaidan zai iya wurga wata magana a cikin wahayi da ake saukarwa da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka rusa dukkanin addinin musulunci duk addinin musulunci da yawan su suka rude cewa ayatu tamanni din nan illa tamanna alka shaytanu fi umniyati fa yansahu Allahu ma yulqi shaytanu thumma yuqimu Allahu ayati suka dauko wannan ayan sai su ce hakan ya faru bai faruwa shedan da yake iyakan kokarinsa amma Allah subhanahu wataala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikakken kariya duk kai cewa ba aka yi fa idza qara'ana wa fattabi qur'ana thumma inna la tuharrik ne ma ko motsa bakin ma da kake yi la ka kalla la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi motsa baki da kake yi saboda an faɗa wahayi sai manzo Allah ya maimaita in aka ce kul wallahu wal sai manzo Allah ya ce kul wallahu wal Allahu samad insha Allahu samad aka ce ah la tuharik bihi lisanaka ta'ala bi kada ka ƙara maimaitawa kai shiru kawai in ana saukar da wahayin ka saurara kawai inna alaina jam'ahu wa qur'ana tattaro qur'anin gaba daya da abin da muka yi maka wahayinsa da yin bayanin sakon yana wurin mu mu za mu kinsa shi a cikin zuciyanka kuma an gama to Allah ya riga ya masa wannan wannan ba farkon ma wahayin kenan farko farkon musulunci ne wannan Allah ya wa manzon Allah wannan laminin sai kawai yanzu wani kawai sai ya zo ya hura lafika sai ya ce maka a'a wannan ayan ba ta shaidan ma ya iya wurga wani abu kuma har ya shiga cikin wahayin ai ka san akwai damuwa ko so daga nan wurin sai a ce an rusa addinin musuluncin gaba daya domin to ai ka bada kofa kenan sai ce ya kuke da tabbacin dukkanin abin da annabin ya faɗa shaidan bai wurga maganan ba ana gano yadda abubuwan yake ko to irin wayannan zantuttukan su ne wayanda ake kira orientalist muna kiransu larabci mustashirkun suke rikewa sai su ta wasa da addinin ce maka ai gashi nan ko kuka faɗa a cikin littafin ku kaza cewa shaidan ma yana faɗan magana annabin ku na faɗa ya za ka yi shaidan aka ce ya faɗa ba wai wani malami ba balantana ka a shaidan ba to sauran kuma qur'anin ba gaba ɗaya ayoyi dubu shida da ɗari shida da sittin da shida yaya kuka tantance cewa ba shi daga cikin maganganun da shaidan ya faɗa ka ka buɗe ƙofa kenan addinin duk lokacin da aka rusa Qur'ani ai rusa musulunci ne domin duk a cikin kungiyoyin da ake da su masu jingina kansu zuwa musulunci babu wani wanda ya taba cewa bai yadda da akwai alkur'ani ba babu hatta yan kara katunan suka tsaya ce su dai hadisi ne a nan faɗaya amma ƙur'anin an yarda da shi ko yan shi'a da suke ganin cewa wannan ƙur'anin ba cikakke ba ne Qur'ani cikakke yana nan wurin wani wanda zai zo mu haji in ba ku san akidojin su ba mu mun sani zamu faɗa ba kuma muna faɗa bane dan cin fuskan su ko ci musu mutunci a'a ku san wasu daga cikin akidojin ai duk wani dan shi'a yana da wannan fahimtar cewa wannan Qur'anin izu 60 din nan bai cika ba asalin Qur'ani izu 60 cikakke yana nan wurin Imamu Mahdi in ya bayyana shi zai zo da shi to kenan su ma sun yadda wannan Qur'ani ne sai dai a wurin su ba cikakke bane ko to kaga idan ka bude koba cewa qur'anin ana iya wurga wani abu a cikin wahayin da ake saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matsala yazo ana gane wannan akwai dan uwansa wani hadisi wanda shi ma yana da rikita rikita Allah ya ce mana dalibin ilimi ya kiyaye sosai shine hadisin falaki da nasi hadisin falaki da nasi kowa ya riga ya san abin da ya faru wasu mutane ko wata mata ta sa an samo gashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kulla abin da za a kulla kulli goma sha ɗaya ko wani abu makamancin haka ko sha ɗaya ko kuma ya kuskure ba kulli sha ɗaya tila gashin manzon Allah yana da tsawo aka ta kullawa ana yin surkulle ana ta abin nan ana ta abin nan har dai abin yayi kaman kaman ka kiyaye abin na faɗa kaman ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a wannan wurin da kaman rashin lafiya ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suke cewa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ba hadari ne wannan maganar bacin makaranta bai kamata kowane musulmi ya kara maimaita irin wannan maganar ba wai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin rashin lafiyan ya koma yana sabbatu ai wannan cin fiska ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wacce ba musulma ba za ta yi batanci ga manzon Allah a kashe ta kai musulmi ya kamata ka faɗa wannan zan Allah ya rashin lafiya yana tambatu yana faɗan maganganu wanda bai ma san yana faɗan su ai ka san akwai damuwa wannan ko to wannan hadisin shi ma dan wana ka sa mai jallayi kawai ba a Buhari ba ko a ina ya zo ka ja mai layi kawai ka wuce ba ruwanka da shi kawai ka wuce shi cha tsaya yi bayani ka ce a ba ruwana ka wuce a wuce Buhari dama gari baban ka gani ko dama Bukhari sunan gari ne ba. Ko daga ce Ausa Buhari a je ka mancan. Ausa Buhari. An gane wannan ko? Allah ya fi mana. Allah ya fi mana. To abin da ya faru kenan ya sa wasu malamai ba sa yin sujada a wurin. Dan da dan nauyi haka gaskiya. Shi sa wasu malamai sai gaba za su yi ba. Wasu kuma malamai suna ganin tilla an taɓa samun ruwaya. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta suran yayi sujada suna ganin babu komai to daga nan sai mas'alan ta zamanto mas'ala ne wanda in kaga zaka yi kai in kaga ba zaka yi ba shikenan dama ba ce in baka yi ba ka samu zunubi ba ko an ce ne ba inda aka ce haka Allah ya yafe mana kuma ina ganin abin da zamu dauka kenan Allahumma amfana bihi ban samu alama ba ina zo ba ba ka sa yawwa to menene na gaba to mu je fikiu wane ne wannan na wani malam buharin ne ko na wurin nawan ne da tam table din yau Allah ya yi kai za mu kabbara yau masha Allah masha Allah to za mu je fikihu fikihu yawwa sufi ina kai fikihu na to ina nawa kai ne ranar dama ka kulle jakana ai ranar ba mun nema ba kuma mun faɗa cewa shi ya kulle jakan kai ka tattara littafai na ka je duba jakanka ko ya yi tsalle ya shiga bismillah jama'a mu je ina muka tsaya 38 ina kenan وصايبه ثلاثي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ما لن يتشي وتكره إمامة الأقدي أنكر هانتا بأن هرمتا با an karhanta limancin mutumin da yake da yankakken gaba an gani ko misali yatsun kafana ko yatsun hannuna sun yanke an gani ko to aka ce makaruhi ne ni na shiga ga wa'inda suke lafiyayyu na ce wani limamin su a tilla akwai wa'inda Allah subhanahu wata'ala bai jarabce su da wannan ba to su su shiga amma idan ya yi limanci to kuma sallah ya yi ban sani ma an gane wannan an gane da karatun yake in ya yi sallah to sallah kuma ya yi malam sai ya ce wal ashalli shine mai paralyze mai shanyayyen gaba an gani ko ko a ce hannun hannun hannunsa ya shanye ko barayi ɗaya ya baya aiki gaba kasan akwai wanda barayi ɗaya ne gaba ɗaya baya aiki akwai wanda hannun ne ba zai iya ɗagawa ba ko to irin wannan to shi ne ake kira alashal mai shanyayyen gaba shi ma makaruhi ne ya zo ya jagoranci mutane sallah amma shi ma ba idan ya yi sallah mutane su gane yadda musulunci yake magana ba an ce haramun ba in ya yi sallah sallah ya yi amma ba a so haka ba tun daga wayan da suke so Allah bai jarabce su ba tun da ma jarabta ne ni da nake zaune yanzu a nan haka ban wuce Allah ya jarabce ni da irin wannan matsalar ba ko mutane nawa ne daga shiga bayi kawai shikenan wannan da yake faruwa ko ba kai yake faruwa ba masu paralyzed daga shiga bayi ne mafi yawancin su in ka tsaya kalla mafi yawanci to har ma muka taɓa magana a can Kaduna cewa mutane na da kyau a tsaya a lura me yasa in an shiga bayi ne aka faɗi ake samun shanyewan jiki ba tiles ba ne ba tiles ba ne addu'a ne ba addu'a ne a inda faɗuwa ne da duk duniya ba wanda zai kai yan kwallo shanyayyen jiki ko ba haka ba ne wani ma kana tsaye zai yi su ba har sai ya cire ciyawa buhari haka ne amma sun yi faralai ko ba ka wani wani sai kun yi sama sama kawai sai ya maka gula ta kamar ta kai kawai malam sai ga mutum ya sumu daga sama ba ko ba ka kaga ya shanye to me yasa sai in mutum ya faɗi ne a bayi paralyze ke kama shi yana da matukar mahimmanci musulmanmu mu ƙara sa ido sosai a wurin addu'o'in da musulunci ya ce in za a shiga bayan a yi shine muke mantawa saboda kaka ga musulunci na magana cewa mai shayayyen gaba makaruhi ne ya yi sallah ka rika mamaki a kai ma da kake yanzu lafiyan kalau baka wuce Allah ya jarabce ka da wannan ba kai dai ka gode ma Allah yanzu a Kaduna akwai mutumin da printer ne irin wannan manyan injinan ya kasan suna sa takarda ne haka sai injin sai ya sha abin to ya sa ko injin din ya kama hannun ya rika komar kada hannun nan yana ihu ya dukai abin ba kyau haka aka zo a kashe injin din amma ina damage has been done wallahi ya ya tsu ina ba ya tsu abu har ya kai nan injin ba alhaji na da kyau ka ga yadda ake yin printing ka ga yadda injin din ke jan takardan haka to haka fa ya rika ja yana markada wannan kafin daga da wannan kadan anan ba komai bane Ah, to ai ya san injin kenan ai. An ce ma'aikacin yunu Najeriya ne, ai ya san injin.
a muna da abokai da a cikin muna shiga wurin To, an gane wannan ko? Saboda haka makaruhi ne in hakan ya faru. Amma idan ya zamanto babu wani wanda zai iya adai, zai iya yin sallan sai wannan bawan Allah wanda yake da wa'annan matsalolin a ɗaya daga cikin gabansa aka ce shi kenan sallan shayi. In ma zai iya zama babban limamin gari aka sa sa shi. Wa sahibu salafi haka nan ma'abocin yoyon fitsari. kaga maza suna mamaki suna tunanin kawai sai mata ne ke yoyon fitsari aka ce a. maza ma akan samu waɗanda suke yoyon fitsari za a ga baya iya rike bawali yana da dis dis akwai abin da suke kira wai yayi week ne mana manta sunan shi haka shine ba kuna to kaga kaga yan boko sun san shi to wannan abin in yayi week dan adam baya iya rike fitsari kuma sun faɗa dalilan da ke kawo yoyon fitsarin mutum yana jin bawali ya ki tashi ya je ya yi yana daga cikin abin da ke haifar da wannan matsalar wai ya rike ta ya eh shi ya rike shi shi- shi champion ne eh sai ya gama kallon kwallo saboda yana tunanin tun da yanzu yana VIP ne gashi yana tsakiyar mutane a ganshi ya sako shi kuma ba break ake yi ba ya ce a ko kuma kada ya tashi wani ya zauna a wurin kuma ko in ya sauko ba damun ba ba da mun komawa to ka gani to aka ce to irin wayannan yana daga cikin dalilan da ke kawo weakness din wannan mafitsaran mafitsaran me Allah ya yafe mana shan gishiri da yawa yana daga cikin abin da ke haifar da wannan Allah ya yafe mana mu je gaba wa man bihi quruhun haka nan wanda yake da miki kuraje ko wani ciwo wanda yana fitar da ruwa yana kaga yan wasu har suna haɗa fiska to ai karatu ne kawo mu ko ruwan ne na ruwan da ka kira eh shi ne za ga shi irin mai fari da ruwan fari da jajajen nan haka kaga yana gangarowa din nan aka ce wannan mutumin baya halatta ko ba a so ya jagoranci mutane sallah tunda duk wanda ya zo ya tsaya yana sallan nan ya ga wannan jinin ko wannan ruwan farin nan yana gangarowa kalla ya za ga fiskar shi yayi gobe zai dawo masallacin ba ko ba haka ba haka ne ya kashe to irin wayannan mutanen makaruhi ne su zo su ce su ne limamai an gane wannan ko amma ba in sun yi me muka ce sallah yayi malam sai ya kara fito maka da bayanin yace lissahihi zamanto limamai ga wayanda suke lafiyayyu ne to yanzu sai aka sama me wayannan kurajen shine liman mamunsa duk su ma irin shi ne yaya eh Rafi, me wace Rafi ta yi? An gani ko?
abin nan ka gani ai ya kai baya To, ai shi ne ake magana makaruyi ne. An gani ko? Haka nan, shi wannan mutumin mai yoyon fitsari sai ya zama to ga asibitin na masu lura da masu yoyon fitsari ne. Wa zai musulmanci yanzu? Sai ta yi. Ko? Da- a rasa mu a rasa mu
Ai bisa takadiri ne ba mu ce aka ya faru ba ne. bisa kaddarawa ne bisa kaddarawa ne sai ta musulmancin kai kiyaye alfarman mamu an gane wannan ko kiyaye alfarman mamu musulunci ya ce ko liman a masallaci za a sa sai an tantance shi idan fiskan shi za ta rika tsorata mamu aka ce a cire shi
kasar akwai wasu ku kallon da musulunci ke girmama mutane ba saboda mene kada wani saboda tsoron wannan mutumin ya daina zuwa masallaci misali ni ne liman zan yi misali da kaina ba na son na yi misali da wani ni ne liman sai fiska na sai ya kone irin kasan akwai wani konewa da yake sai ga hauren yana kyalli din nan sai fiskan ya nanike nanike nanike haka bayan na gama jinya haka nan zo sai na ci gaba da mutane limanci da na wai gona ta salamu alaikum wa rahmatullahi duk ma mu zai koya ka aka ce kai liman ka zauna a gidanka karka yin sallah saboda za ka tsora tamamin nan naka aka ce ana son liman ya zama to mai shiga na kamala pes pes irin su kwanar kuwa bugun ingilan nan me masu na talaji wannan ba ganin su miƙaƙƙen nan irin su gezina ne su wane ne shiga na kamala aka ce a ga limami yana yi saboda kada mamun su ma su rena limamin a zo a ga liman kayan su duk yayi da ki ana ana yare malam ko ba sabulu ne Ah, kai sai ka tambaye limamin ka babu sabulu ai ka mai da sabulu gida ka gani in bai wasa a wanke kayan ba ko akwai wanda suka taba tambaya na haka wala ga mata malam ya halatta a rika bin limamin da kayan shi babu tsafta na ce idan idan mamun sun aika mai bai sawa ba eh mana idan mamun sun aika masa da kaya ya ki sawa to sai a ce kar a bi shi amma ba ku aika mai ba ba ku ɗauke mai ce baran gida ba abin da kuka ɗauke masa shi zai zo yana muku limanci har asuba ba sannan kuna tambaya wai saboda yana sa kaya masu datti wai za a bi shi sallah wani jallabiyan da yake fitowa da ita daga asuba ta fi rigar limamin kyau sannan mugaye wasu na tambaya wai za a bi limamin sallah na ce idan mamun sun ba shi kaya kenan ka san wani zaman an sa ba ba wai a littafi ake gani ba wanda ya tambayan an sanna tare da shi Nuna.
alagawta Almajirin ka baba.
kuna bayan sai ku tsa wani ya ya mamu ya ya haka Wa ya kama kudin cizo.
kudi ya kai waje
Ai ba zan ba zan dawo ba gobe. To ba su ba ba su ba ka magani ba. Allah ya tsare, Allah ya kare. Wa imamatu man yukrahu. Haka nan ba a san limancin wanda mutane ba sa son sa. Mutum ne ya zo yana muku limanci ko kuma ba kwa san shi. To wannan mutumin limamin aka ce sallansa ba a so makaruhi ne. Ban san in kun gano abin.
kun gano Yanzu misali, kaman da ni da Malam Muhammad Sani. An gani ko? Shi kenan. Shi Malam Muhammad Sani shi ne asalin limami. To da zarar na ga minti biyu Malam Muhammad Sani bai shigo ba, kawai ni kuma sai na shiga masallacin, kawai sai na fara sallah. Da na janyo sura ko sai na janyo bakara. Eh? Saboda kusan cewa na iya din ba. Kawai wannan dama ne Allah ya bashi.
saboda kana kwaɗayin wani ina kwaɗayin wurin. An gani ko? To sai mutane kaga ka jawo aya ɗari kana ma mutane sallah ai kaga mutane ba za su rika san ka ba. Ko ba duk wanda ya leko masallacin ya kai ne liman sai ya gudu. To aka ce irin wayannan mutanen wanda suke yin limanci amma al'umman da suke limanta ba sa san su to makaruhi ne sallan su wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi Allah an ci mutumin da yake wa mutane limanci mutane ba sa san su duk mutumin da yake wa mutane limanci mutanen da yake ma limanci ba sa san su haka ce la'ananne ne sallan nashi ma ba a karba kama yanzu ba Allah dai ya ji mana mu je gaba wa yukrahu lil khafiyyi hakanan an karhanta limancin mutumin da aka fidiye shi yawa malam bari ya dago kai Hausa ce yau ta taso Allah ta miki mai anguwa mu je kawai ko muna jiran a ka muna jira ka faka kwai
yawa to bari mu faɗa da Hausan da mutane za su gane ba a san limancin mutumin da aka dandake shi to a to ya zama mata maza kenan ko to wannan mutumin ba a san limanci amma ba in yayi sallah aha ba laifi haka nan wal aglabi da mai loba yau hausa ce ba buhari ya gane wannan ko mutu shi ma ko a fasa wal aglabi da mai loba shine mutumin da ba a masa kaciya ba ya zo yana muku limanci haka sha haba ustaz je ka ka samu wani zami a maka me yasa musulunci ya ce haka saboda mutumin da yake da loba mutumin da ba a sha shi ba ake cewa a kasar hausa ko sha ko kaciya mutumin da ba a yi masa ba tilla fatan tana tana zarowa ne haka fitsari zai iya makalewa a ciki ya zo ya yi ta muku sallah ba tsarki sai kun zo lahira gaba ɗaya zai ce "Ah, ku me ke faruwa da ku ne duk ba sallolin ba sallolin naku ce wallahi Allah muna yi a ce "Ah, to gashi nan dai kowa ya karanta littafinsa haka ne shekara bakwai ba sallah ce alhamdulillah Mala awal ya gama ya ce Allah ya kare ce ai sallah shekara bakwai ba ku da salloli ce wallahi Allah muna yi ce to matsalan ku tana daga limamin ku ne ai baya yin tsarki da kyau saboda loba yake da ita to sai musulunci ya ce maimakon a ji a wurga ku cikin tasku to ban ma kiyaye an gane wannan mu je ko mu tsaya nan ne to Allahum- Allahumma amfana bihi ga ma ruwa nan zuwa to za mu tsaya nan to za mu tsaya nan za saboda ruwa ya zo jama'a dubo min littafi na wani yaran littafi na ne ba na ma wannan a so littafi da Allah a cikin abin da makaranta